إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي ɗaya ga watan Muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da sha tara ga watan Mai 1996 a jiya mun tattauno ƙarashin abin da ya shafi muƙaddama ta wannan littafi a inda a shekul imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani yake bayani dangane da wasu al'amura waɗanda ya kawo a farko-farkon wannan littafi ya ce waɗanda da wahala ka same su a cikin ainihin wasu littattafai ya lissafo mana su da dama to a cikin fakara ta bakwai wadda take a ƙarƙashin matsala ta 128 a nan ne ba mu tsaya mun yi cikakken bayani akan wannan matsala ba ko da yake zai kawo ta ita ce as-salatu ilal quburi ma'ana a tasa kabari a gaba a yi sallah wannan haramun ne amma ga shi malamai kuma ba su cika damuwa da su bayani akan wannan ba tare da cewa matsalar tana da muhimmanci a karantar da mutane kuma tana da matukar hadari a bar mutane ba su santa ba to sa'an nan muka yi bayani dangane da akan cewa wajen husnul khatima ma'ana alamomi na kyakkyawan alamar cikawa na ce ya kawo kamar abubuwa goma sha biyar zan ce zuwa sha shida sai na ce abubuwa sha biyar zuwa shida ina nufin ce abubuwa goma sha biyar ne zuwa goma sha shida ma'ana ma wannan na takaita ne don buga misali amma ya kawo kamar guda goma sha takwas ne ko kuma guda goma sha tara kamar yadda ya kawo a cikin talhisi na wannan littafi to sa'an nan sai matsala dangane da ainihin wato masailu na wannan littafi a jiya na ce littafin yana da matsaloli guda ɗari ɗaya da ashirin da tara a'a yana da matsaloli ɗari ɗaya da ashirin da takwas ne wa billahi tawfiq al mas'alatu rabi'a wa idza kana alayhi huququn falyu'addiha ila ashabiha in tayassara lahu dhalika wa illa awsa bi dhalika faqad qala sallallahu alayhi wa sallama من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله فليؤدها إليه قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه وأعطي صاحبه وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه أخرجه البخاري والبيهقي في المجلد الثالث الصفحة التاسعة والستون بعد المئة الثالثة وغيرهما وقال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا دراهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم في الجزء الثامن صفى الثامنة بعد العشرة أو الثامنة عشر وقال صلى الله عليه وسلم أيضا من مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات أخرجه الحاكم في المجلد الثاني الصفحة السابعة والعشرون والسياق له وابن ماجة وأحمد في المجلد الثاني الصفحة السبعون إلى إلى إلى الصفحة اثنتين والثمانين من طريقين عن ابن عمر والأول صحيح كما قال الحاكم ووافقه الذهبي والثاني حسن كما قال المنذري في المجلد الثالث صفحة الرابعة والثلاثون ورواه الطبراني في الكبير بلفظ الدين دينان فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن علي دينا فاقضي واستوص بإخواتك خيرا فأصبحنا فكان أول قتيل الحديث أخرجه البخاري في الرقم واحد والخمسين وثلاثمائة وألف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي المسألة الرابعة مسألة تهدو وإذا كان عليه حقوق إذن يزم أقوي وسحقوكي أكمر لافيا فليؤدها إلى أصحابها to ya ƙoƙarin mayar da waɗannan haƙoƙi ga masu su dukiya ce ko kuwa kuɗi ne ko kuwa al'amarin da ya shafi ya ci mutuncin wani ne ko ya zuba mishi da mutunci ko ya mai ƙazafi ko wani abu makamancin haka to yana halin rashin lafiya ɗin nan to ya ƙoƙarin mayar da wannan ainihin haƙoƙi ya kuma ƙoƙarin ainihin ya ga cewa in na yafewa ne ya nemi wannan ya yafe mishi in ta yassara lahu zalika idan haka za ta sauƙaƙa gare shi wa illa ausa bi zalika idan ba zai samu damar mayar da waɗannan haƙoƙi ba sai yayi wasiya ana bin shi naira dubu ɗari gashi talaka ne bai da kuɗi ya zai yi sai wasiya akan cewa wane yana bin shi kuɗi in ya mutu a san yadda aka yi aka biya mishi faqad qala sallallahu alaihi wa sallama الشيخ ناصر الدين الألباني يجي حقيقة من زن الله ياتي من كانت عنده مظلمة لأخيه من إرضه wanda ya kasance ya taɓa zalunta ɗan uwanshi musulmi ta hanyar ci mishi mutunci au malihi ko ya ci dukiyar shi falyu'addiha ilaihi ya mayar mishi da wannan dukiya ya je ya nemi ya yafe mai cin mutuncin da ya mishi qabla an ya'tiya yawmul qiyama tun kafin ranar alkiyama ta zo la yuqbalu fihi dinarun wala dirhamun ranar alkiyama ba a karban dinare ba a karɓar dirhami a wannan rana babu ƙwandala babu wazobiya babu stalin babu pound babu dala in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu in ya kasance yana da ayyuka na gari daga waɗannan ayyuka na gari ne za a ɗiba wa utiya sahibuhu sai a biya wanda yake da wannan haƙƙin ya wasalci ya ce sahibahu a sahibu zai zama saboda na'ibu fa'il ne labudda an yakuna marfu'a ma'ana sai a ɗiba a biya wannan mai haƙƙin wa in lam yakul lahu amalun salih idan kuma ya kasance bai da aiki na garifa ukhidha min hasa min sayyiati sahibihi sai a ɗibo zunubai daga cikin zunuban wannan ainihin wanda aka zalunta din fa ummilat alaihi a jibga waɗannan zunubai akan wannan da ya ci wannan bashi ko ya ci mutunci ko ya ci dukiyar wani ba tare da haƙƙi ba akhrajahu al-bukhari bukhari ya fitar da wannan hadisi wal baihaqi da baihaqi a cikin mujalladi na uku na sunan al-kubra a cikin shafi na ɗari uku da sittin da tara wa gairuhuma haka wasu malaman ma sun fitar da wannan hadisi ɗin to gashi tan a ƙasa ya fasara me ake nufi da al'ird mutunci yace al'irdu mutunci ɗin nan abin da ake nufi da shi mawdi'ul madhi wa dhammi min al-insani ma'ana abin ko kuma wuri wanda anan ne ake yabo ko ake zargin mutum ma'ana abin da za a zargi mutum a kan shi ko kuma a yabe shi shine abin da ake nufi mutunci naka ce wane mutumin banza ne an zubar da mutuncin shi naka ce wane mutumin kirki ne an ainihin wato a ƙara mutuncin shi an girmama shi kenan sawa'un kana fi nafsihi ma'ana wannan al'amari ya kasance ga shi kanshi ne au fi salafihi ko ga magabatan shi ma'ana ko da mahaifinka ko mahaifiyarka ko kakanka ko wani ko na sama da kai aka zubarwa da mutunci to kai kana da haƙƙi akan ka bi wannan ainihin al'amari aw man yalzimuhu amruhu ko kuma wanda al'amarin shi ya lazimce shi ɗanka ne ko ‘yarka jikanka ko jika ko matarka ko makamantan haka to kana da haƙƙi akan ainihin bibiyar waɗannan al'amura shine abin da ake nufi da mutunci din mun fahimta to a ƙashin gaskiya wannan hadisi na daga cikin hadisan da ya kamata dukkanin mai imani in ya ji su gaban shi ya faɗi saboda wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fayyace mana komai ya ce kada ka rudu kana da kuɗi ko kana da ‘ya'ya da dukiya duk wanda ka cuta a ranar alkiyama da kuɗinka da dukiyarka da ‘ya'yanka da jama'aka ba za su yi maka amfani ba in kana da ayyukan alkhairi to za a ɗiba ayyukan alkhairin nan a biyan bashi da su in baka da ayyukan alkhairi sai a ɗibo zunuban waɗanda ka cuta sai a zo ainihin sai a biya bashin da su saboda haka sai ka duba kai ma'aikacin gwamnati ne shekaru talatin da suka wuce idan ka taɓa karɓan biyu da sisi ko silai ko menene ka san ka taɓa karɓe a matsayin cin hanci wallahi tallahi kai ƙoƙari kafin ka mutu ka ga cewa ka mayarwa da mai wannan abu abin shi ko kuma ka nemi da ya yafe maka amma in ba haka ba tsawon zamani bai sa Allah ya manta fa Allah yana nan da ainihi ya ce waladaina manzanninmu suna nan suna ainihin rubutawa mun fahimci wannan ko duk abin da kake gaba ɗaya ana nan ana rubutawa karka ce zamani ya tsawo mai yiwa ma mai wannan abin ya manta ai Allah maɗaukakin sarki bai manta ba kuma ita haramun duk inda ka ci ta zuciyarka ba ta kwanciya shekaru talatin da suka wuce in ka san ka ci kana nan tuna da ita hankalinka ba kwanciya zai ba to haka 'yan kasuwan aka dawo fannin su ka san wannan sana'a da kake kana yin magudi a ciki duk abin da ka samu a ƙarƙashin wannan magudin fa haramun ne ka shigo cikin wannan duk wanda ka cuta za ka biya shi a ranar alkiyama saboda haka kowa ya a hankali wa qala sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya ce atadruna mal muflis ko kun san abin da ake kira fallasashe kun san matsiyaci tantagaryar wanda za a yi wa tijara a filin alkiyama qalu sai suka ce al muflisu fina man la darahima lahu wala mata' mu abin da muka fahimci matsiyaci a cikinmu shine wanda bai da kuɗi bai kuma da dukiya ma'ana bai da dirhami kuɗi kenan kuma bai da kayan kuɗi hakan nan yake to matsiyaci kenan faqala sai manzon Allah yace innal muflisa min ummati abin da ake nufi da fallasashe ko matsiyaci daga cikin al'ummata man ya'ati yawmal qiyama ma'ana fallasashe zai zo a ranar alkiyama cikin al'ummata bi salatin ya yi sallah sallah irin ta annabi fa an karɓa ba wai sallah tsatsage ko a sallah mai kyau an karɓa wa siyamin da azumi mai kyau an karɓa wa zakatin da zakka kyakkyawa an karɓa an ba shi lada duk waɗannan al'amura baki ɗaya Allah ya karɓe su a nan duniya to sai dai wa ya'ati kadisha ta mahaza ya je kiyama alhali ya taɓa zagin wani ya taɓa yawa na ashar wa qazafa haza ya taɓa yawa ne ko wance qazafi wa akala mala haza ya taba cin dukiyar wani wa safaka dama haza ya taba zubar da jinin wani wa daraba haza ya taba dukan wani fa yuqta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi sai a ɗibo daga cikin kyawawan ayyukan shi a ɗiba a biya wannan a ɗiba a biya wannan fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi idan gaba ɗaya ladan shi ya gama karewa gashi kuma ba a gama biyan haƙoƙin da ke kan shi ba ukhidha min khatayahum sai a ɗibo zunuban waɗanda suke da haƙoƙi a kan shi ɗin faturi hat alaihi sai a yi ta jibgawa a kan shi sun maturi hafin nari sannan sai a jefa shi cikin wuta mun fahimci wannan da kyau ko jama'a to sai ce rawahu muslim imamu muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na takwas shafi na goma sha takwas wannan hadisi shi ma yana bayyana mana me wajabcin ka mayar da haƙoƙin duk waɗanda ke da haƙoƙi a kanka kafin ranar alkiyama don wannan ranar za ka ga matuƙar tijara da kuma tsiyata ka idan ka je da ibadar da take gata ta karɓu ba wai ba ta karɓu ba ta karɓu amma za ka waye gari kuma ka tafi wuta a lokacin da aka tashi alkiyama a zahiri kamar kana cikin 'yan aljanna saboda Allah ya karɓi aikinka na gari sallarka imaninka zakkarka aƙidaka komai Allah ya karɓa amma kafin a tashi filin alkiyama kuma yanayi ya canza ka zama cikin yan wuta saboda me saboda ainihin kaje da haƙoƙin wasu a kanka to muna son mai bayani dangane da menene bayani a tsakanin akhrajahu da rawahu a ilmance akwai bambanci tsakanin akhrajahu da kuma rawahu in aka ce akhrajahu to bainahuma umumun wa khususun mutlaqun in aka ce akhrajahu al-bukhari lallai yana nan a cikin littafin Bukhari ma'ana as-sahih ko kuma wani littafi nashi amma az-zahir duk sanda aka ce akhrajahu al-Bukhari aka shiru as-sahih ake nufi amma aka ce rawahu ta iya yiwa ya ruwaito shi ya kawo shi a cikin littafin nashi ta iya yiwa kuma ya ruwaito hadisin ne ya karantar da wani amma bai ruwaice shi ya saka shi a cikin littafin ba saboda haka duk sanda aka ce akhrajahu ai ya fitar da shi a cikin littafin shi amma aka ce rawahu ma'ana ya ruwaito hadisin ko ya zama ya rubuta shi a littafin shi ko kuma ya zama wani ya ruwaito hadisin ta hanyar shi ne wa qala sallallahu alaihi wa sallama aidan dadin dada manzon Allah ya ce man mata wa alaihi dainun wanda ya mutu ana bin shi bashi falaysa samma dinarun wala dirhamun a can lahira babu dinari babu dirhami walakin na alhasanatu was sayyi'at sai dai kyawawan ayyuka ne da zunubi da su ne ake cinikin kawai Allah ya kiyaye akhrajahu al-hakim al-hakim ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na biyu shafi na 27 wasiyaqu lahu kuma lafazin da aka yi amfani da shi na wannan korowar to lafazin imam al-hakim ne wa ibn majah wa ahmad ibn majah da ahmad ma sun ruwaito hadisin amma ba da wannan lafazin ba amma imamu hakim ya ruwaito shi da wannan lafazin don haka aka ainihin faɗi cewa lafazin na hakim ne imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na biyu na littafin shi al-musnad shafi na saba'in zuwa tamanin da biyu min tariƙaini ta hanyoyi biyu an ibn Umar daga Abdullahi ɗan Umar. Wal awwalu sahihun, a Shekul Albani ya ce, hadisi na farko ɗin hadisi ne mai inganci shine hadisin a tadruna manil muflis, mun gane ko, kama ƙala alhakim ya ce sahihin hadisi ne kamar yadda alhakim ya faɗi, wa wafaqahu zahabi zahabi kuma ya muwafaqa da shi ma'ana shi ma zahabi ya yarda da abin da hakim ya faɗi akan cewa hadisin sahihi ne. wasani shi kuma hadisi na biyu wanda yake cewa man mata wa alaihi dainun dinnan hasanun hadisi ne mai kyau kama qala al-munziri kama yadda munziri ya faɗi a cikin mujalladi na uku abin da yake nufi da munziri mujalladi na uku yana nufin littafin shi at-targhib wa tarhib wannan littafin albani ya aiki akan shi ya yi mishi ainihin ta'aliki at-ta'liqur raghib ala at-targhib wa tarhib akwai kuma kharraja shi da ya ware shi akwai sahihu targhib akwai kuma za'ifu targhib sahihu targhib din ana buga shi a cikin mujalladi uku ne ya tsara shi a mujalladi uku amma ɗaya ne ya fito yanzu za'ifu targhib din kuma shine yake ɗaukan mujalladi ɗaya saboda haka kana da targhib wa targhib sai kai kokari ka je ka mallaki wancan dan ka gane waɗanne ne sahihai waɗanne ne ba sahihai ba ya ware maka su jazahullahu khairan to munzir ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na uku shafi na 34 wa rawahu at-tabarani fil kabir al-imam at-tabarani ya ruwaito shi a cikin littafin shi al-kabir al-mu'jam al-kabir na imam at-tabarani yana da mujalladi 20 juz'i 40 al-mu'jam al-awsat yana da mujalladi 2 juz'i 4 al-mu'jam al-saghir yana da mujalladi 1 juz'i 2 to a cikin al-kabir din ya fitar da shi bi lafzi da lafazin cewa ad-dainu dainani bashi dai nau'i biyu ne faman mata wa huwa yanwi qada'ahu wanda di ya ci bashi da nufin ya biya fa ana waliyuhu manzon Allah ya ce ko ya mutu ana bin shi bashin bai biya ba to ni ne waliyin shi a zo wuri na zan biya dan haka to duk wanda ya tsaya matsayin manzon Allah a yanzu idan musulmi ya ci bashi da nufin ya biya ya mutu bai biya ba sai je ainihin sai wannan sai ya biya mishi mun fahimci wannan da kyau ko manzon Allah shine malamin al'umma shine shugaban al'umma shine komai a tsari na musulunci ba a raba sarauta da malanta ba a ƙa'ida shine khalifa shine babban malami sai an dubi waye ya fi kowa ilimi waye fi kowa ainihin daraja ma'ana ta wajen kula da addini sannan waye ke da ƙarfin jagorancin jama'a haka ƙur'ani ya ce shi yake zama shugaba to in ya zama shugaba ɗin nan ba daidai bane kuma a ce wannan shine shugaban kaza wannan shine shugaban kaza wannan shine shugaban malamai a'a babu haka a cikin tsarin addinin musulunci addinin musulunci ya hukunta wane shine khalifa eh to shine shugaban malamai shine sarkin sarakuna shine komai da komai ko da yake aqidance babu kyau a ce sarkin sarakuna inna ma mun faɗa ne saboda haka Hausa suke faɗe dan a fahimta kafin aqida dole sai an kula da ita ko shari'ar musulunci ta haramta a ce sarkin sarakuna ko alkalin alkalai shi yasa za ka samu kasashen saudi arabia saboda matukar kula da tauhidi ba za ka taba jin a cewa na sarkin sarakuna ba sai dai ka ji an ce shugaban sarakuna ba ka taba jin an ce alkalin alkalai sai dai shugaban alkalai kana da littafin taysir al-aziz al-hamid ka je ka karanta ko littafin kitabut tauhid ko littafin fatihul majid sai ka je ka karanta za ka bayani insha Allah wa man mata wa huwa la yanwi qada'ahu manzo Allah ya ce wanda ya ci bashi ba da niyyar ya biya ba فذاك الذي يؤخذ من حسناته to wannan shine wanda ake ɗiban ainihin bashin abiya daga cikin kyawawan ayyukan shi laisa yawma izin dinarun wala dirhamun a wannan rana kuma babu dinari babu dirhami to kaga wannan hadisin shine ya fassara waɗancan hadisai na baya kenan ko to sai ka yi karatu akan ilimi na usul fiqi za ka iya gane wannan in ba haka ba sai ka ce hadisan sun ruɗa ka sai ka ce a waɗancan hadisai sun nuna duk wanda ya mutu da haƙƙin wani in ya je kiyama kai tsaye za a ɗibi ayyukan shi na alheri a biya mutane a sai manzon Allah ya kafa sharaɗi anan to akwai hanyoyi biyu na bayanin wannan waɗannan hadisai ko dai a ce waɗancan suna magana ne akan haƙoƙi na zalunci wannan kuma yana magana akan bashi ko kuma a ce dukkansu in sun zo suna magana akan bashi ne to wannan ya bayyana cewa a waɗancan hadisai suna nufin wanda ya ci bashin ba da nufin ya biya ba to shine za a kwashi ayyukan shi na alkhairi a biya mutane in babu ayyukan alkhairi a ɗibo zunubansu a ɗora a kan shi wannan kuma yana nuna cewa in ya ci bashin ne da nufin ya ainihin biya sai bai samu damar biya ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama shine ainihin jagoran shi ma'ana ko a kiyama manzon Allah ya lamince zai biya mishi kenan to saboda haka sai ka lura sa'an da ka ci bashi din nan shin ka ci ne da nufin ka ci ka cinye in ka boye wa mutane ba ba za ka iya boye wa Allah ba saboda haka sai ka ci bashin da nufin ka ci ka cinye ko kuma ka ce ai manzon Allah ya biya mana a to baka niyya biya ba kenan to ranar gobe alkiyama za ka shiga cikin waɗancan fallasassu kada Allah ya nuna mana su shine sai ya fita ya sauke lamba a ƙasa ya ce wa huwa hadithun sahihun bima qablahu wannan hadisi ne sahihi ma'ana sahihi ne bima qablahu ma'ana hasan li zatihi kenan amma sahihu li ghairihi sai in an hada shi da hadisin da ya zo kafin shi zai kai matsayin sahihi amma in ba haka ba shi ga kanshi hasan ne wa bi hadisi aisha yace kuma za a iya karfafa wannan mas'ala da hadisin aisha al-ati fi akhir al-mas'ala as-sabi'a ashar hadisin Aisha wanda ya zo a ƙarshen ainihin mas'ala ta goma sha bakwai wanda Imamu Ahmad ya fitar da shi za mu zo mu karanta shi a shafi na talatin na cikin wannan littafi annabi ya ce man hamala min ummati dainan wanda ya ci bashi cikin al'ummata thumma jahada fi qada'ihi famata wa lam yaqdihi fa ana waliyuhu yayi kokarin biya amma har ya mutu bai biya ba manzo Allah ya ce ni ne majimincin al'amarin shi wannan duk ba tabarrukin kana cikin al'umma annabi bane to dan me za a zo a ce maka kaza zo daga annabi ka ji kana jin zafi ka rinka gwada imanin ka mana in aka ce malam wane ne yace kaza zaka ji zuciyarka ta haske amma aka ce annabi yace sai ka ji hankalinka ya tashi yanzu ku kalli wannan littafi a ce dukkanin littattafai da ake koya mana addini haka ake yaushe bid'a za ta shigo kuna ganin sai magana yanzu nan da ya gama maganar kafin sai ya ce saboda manzon Allah ya ce gashi a cikin littafi kaza ko mutane ba sa lura a rinka lura mana ka lura da ya sauke magana ya gama magana sai ya ce saboda annabi ya ce kaza وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جابر يتي لما حضر أهد لوكتن دياكن أهد يهلرت دعاني أبي من الليل ما هي في ناس كراني دددري ما هي في سننش عبد الله بن حرام فقال سيتي ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتي إنا جنن ina daga cikin waɗanda za a fara kashewa gobe cikin sahabban annabin an je filin jihadi ɗin nan wa inni la atruku ba'di a'azza alayka a'azza alayya minka ghaira nafsi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace bayana babu wanda nake jin yana da girma a zuciyata fiye da kai in ba ran manzon Allah ba ma'ana ran manzon Allah ne kawai ya fi daraja a ainihin wurina game da kai Jabir dan shi yake ga babban dan shi a lokacin shi Jabiru saurayi ne ma'ana wannan bawan Allah bai cikin auliya'u yana cikin waliyan Allah gashi wata riwaya ta zo ta bayyana aka ce mafarki yayi sai ga wani abokin shi da aka kashe a wurin yakin badar sai abokin nashi ya ce mishi gobe tare da mu zaka kwana ma'ana kai ma gobe zaka taho lahira kenan zaka taho barzahu rayuwar barzahu to shine sai ainihin ya fahimta shine yake gaya wa ɗan nashi haka ina jin a jikina gobe ina daga cikin waɗanda za a kashe da safe ɗin nan kuma ya faɗi abin kuma abin ya faru haka to shi yasa shehu usmanu dan fodiyo a ƙarshe ƙarshen ihya usunna yace bid'a ce in kai mafarki ka zauna baka je ka nemi fassara mafarkin ba a wurin malamin sunna to fassarar mafarki kuma babu malamin da zai iya fassara maka sai wanda ya fahimci alqur'ani sai wanda ya fahimci hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai kuma wanda ya fahimci ainihin ilmin nafs psychology ma'ana ɗabi'u na mutane to kuma babu ilimi mafi wahala mafi karanci a ƙasar mu irin ilimin alkur'ani da hadisi alkur'ani ba a iya karatun shi ba ba a iya fassara shi ba ba a san yadda za a fitar da hukunci cikin shi ba balle a san yadda za a yi aiki da shi yadda Allah yake nufi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun tashi mun ga cewa tatsuniya ake karanta mutane tatsuniyoyi ake karanta musu an ɗauka cewa hadisai ne ba a karanta musu hadisai sahihai waɗanda suka zo cikin littafin al-muwatta ta Imam Malik sahih al-Bukhari na Imam al-Bukhari sahih Muslim na Imam Muslim da sauran littattafai waɗanda za su kawo maka kai tsaye daga annabi da isnadi ingantacce sai aka samu ana karantar da mutane littattafai waɗanda suke rudu ne da hayaniya da bankaura tanqihul qawli tanbihul ghafilina durratun nasihina duk waɗannan littattafan mafi yawancin abin da ke cikin su tatsuniya ne da bankaura a ciki to za ka yi mamaki in ka waye gari ka ga mutanen ƙasashenmu sun ɓata kuma za ka yi mamaki ran da aka kawo mutanen mu hadisai ingantattu a yi faɗa da su za ka yi mamaki ba za ka yi mamaki ba tun da dama an shirya su ne tsaf don su yi faɗa da sahihan hadisai ɗin in sun zo musu tun da na ƙarya aka koya musu waɗannan hadisan na ƙarya su ne suka fi yawo a cikin mutane saboda suna daidai da son zuciyarsu suna gina bid'arsu suna tabbatar da su akan kafircinsu da suke na maguzanci Allah ya kiyaye to shine sai ainihin yake cewa idan banda ran manzon Allah babu ran da nafi ganin girma bayan na mutu fiye da kai wa inna alayya dainan yake cewa dan nashi kuma ka sani da cewa ana bi na bashi faqabi ka biya min wannan bashi mahallin shahid kenan wasiya din ko tunda ya ga ba zai iya biya ba sai ya ce wa ɗan ana bi na bashi ka biya mini wastausi bi ikhwatika khairan ƴan uwanka kuma ƴan mata ɗin nan ka kula da su kula ta alkhairi don an ban mishi ƙanne mata guda tara jama'a saurayi ne shi kanshi bai auren fari ba aka ban mishi ƙanne mata guda tara shi kuma bai da sana'a shi ma yana ci a ƙarƙashin baban shi to yanzu waɗannan ƙanne wajibi ne ka kula da su karka ce ai yan uba ne uba muka hada ba mu hada uwa ba ba abin da ya shafe ka da su wallahi babu yan ubanci a cikin addinin musulunci matukar kun hada uba din da ko to shikenan kun zama ainihin yan uwa don haka haramun ne a cikin addinin musulunci ka ce waɗannan ɗakin mu ɗaya waɗannan ba ɗakin mu ɗaya ba waɗannan za a aurar da su za kai kaza za kai kaza za kai kaza waɗannan kuma shikenan sai ka ka yan naira hamsin ka ce to gashi dai a yi haƙuri ka nuna bambanci dukkan su kannanka ne tunda mahaifin ku daya babu yan ubanci a cikin addinin musulunci fa asbahna jabiru yace sai gari ya waye Allah ya waye mana gari wa kana awwala qatilin sai mahaifin nawa ya zama shine farkon wanda aka fara kashewa kamar yadda ya faɗa alhadith yace ka karanta hadisin hadisin yana da tsawo shi yasa kaga ya dige dige guda uku haka ma'ana ya takaita ma'ana hadisin ne zai kawo maka shi a can gaba cikakke akhrajahu al-bukhari bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin lamba hadisi na 1351 mun fahimci wannan fakarar da kyau ko ma'ana duk sa'an da ka zama baka da lafiya kaga cewa akwai haƙoƙi akan ka sai kai ƙoƙarin mayar da su tun kafin wannan ainihin mutuwa ta zo ta riske ka al-mas'alatul khamisa wala budda min al-isti'jal bi misli hadhihi al-wasiyya al-sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace babu makawa dole ne mutum ya gaggawa wajen irin wannan wasiyya ba dan komai na faɗi haka ba sai ya ce liƙaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce ma haqqum ri'in muslimin yabitu laylatayn wa lahu shay'un yuridu an yusiya fihi illa wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sihi qala ibn umara ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي رواه الشيخان وأصحاب السنن wa ghairuhum wasiya din da aka ce kai to an so lallai babu makawa ka gaggauta yinta abin da yasa aka ce ka gaggauta yin wasiya din saboda manzon Allah ya ce ma haqqum ri'in muslimin ma'ana ba daidai bane ga mutumin da yake musulmi ya bitu lailataini wanda ya san zai kwana biyu a duniyan nan walahu shay'un yuridu an yusiya fihi kuma yana da wani abu da yake son ya wasiya illa wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'asihi sai ya zama wasiyar shi tana rubuce a ƙarƙashin fulan shi kullun yana kwanciya a kanta yana mutuwa sai a daga fulan shi sai a ganta matukar kasan zaka kwana biyu a duniyar nan ma'ana kana kaddarawa wai nan ana ana ba an nuna maka lallai kwana biyu ba a'a abin da ake nuna maka ba sai lokaci yayi tsawo ba fa matukar kasan da dan sauran kaɗan to kai sauri kai rubuta wannan wasiya ka saka ta karkashin fulanka sai ka gaya matarka ko wani dan uwanka cewa ga wasiyar ka nan tana nan a cikin fulo kaza ko a karkashin fulo kaza wannan ainihin mafhumu laqab ne da yace inda ra'asihi ba lalle bane sai ka sa a karkashin fulanka zaka iya saka a akwatinka zaka yi ajiya kan kanta mafhumu laqab ne inda al-usuli laysa bi mu'tabar haka ce mafhumu laqab ma'ana irin waɗannan mafahim laysa bi mu'tabara inda al-usuliyin zai iya cewa duk mutumin da ya zo nan zan bashi naira goma yace duk mutumin da ya zo nan in mace ta zo fa a ka'ida zai bata dan ita ma mutum ce amma kalmar da ya amfani da ita sai ce duk mutumin da kamar yana nuna namiji amma wannan kalma kuma tana iya daukan mace to shine ainihin mafhumu laqab laysa bi mu'tabar inda al-usuliyyin mun fahimci wannan da kyau ko qala ibn umar abdullahi dan umar yace ma marrat alayya lailatun منذ sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala zalika tunda naji manzon Allah ya faɗi wannan magana yace dare bai taɓa yin yi gare ni ba ya wuce illa wa indi wasiyati sai ina da wasiyata a rubuce tare da ni dan shi dama ibn umar kusan a ce ya fi kowa kwaɗayin bin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin sahabbai tun da ya ji manzon Allah ya ce bai halatta ka san zaka kwana biyu a duniyar nan ba sai ka zama da wasiyarka a ƙarƙashin fulanka to sai ibn umar ya ce to tun da ya ji wannan bai kwana ɗaya ba sai ya zama da wasiyar shi kai ma yanzu sai ka je ka tsara da daddare nan sai ka nuna sai ka rubuta ka ajiye mun gane wannan to sahabbai zaka zo zaka ji irin wasiyar su da suke yi insha Allah ta'ala zaka ji su wasiyar da suke yi shine suna yin wasiya ne irin wasiya annabi Ibrahim da Yakub su musulmi ne su ne wa 'ya'yansu wasiya akan musulunci da sauran sai sun gama duk wannan wasiya baki ɗaya akan nuna wa mabiyansu su ji tsoron Allah su bi sunna Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma sai su ce wani na bin mu kaza wani na bin mu kaza kaza da kaza da kaza sai kuma su faɗa abubuwan da suke son su faɗi rawahu shaykhani imam al-bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi wa ashabu sunan da kuma ashabu sunan wa ghairuhum da waɗansu malama duk sa'an da kaji an ce ash-shaykhani in ana magana sahabbai ana nufin sayyidina abubakar da umar in aka ce ash-shaykhani ana nufi a wurin malaman hadisi bukhari da muslim in aka ce ash-shaykhani a cikin mazhabin shafi'iyya ana nufin al-imam an-nawawi da shi da al-imam rafi'i don aka ce ashabu sunan fa ashabu sunan da bambanci tsakaninsu da al'arba'a, naka ce al'arba'a to Abu Dawuda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Maja, amma aka ce ashabu sunan za ka lissafa waɗannan hudun kuma za ka ƙara da addarumi da albayhaqi da addara kutuni da sa'id ibn mansur da makamantansu duk waɗanda suka yi littafi suka sa mishi as-sunan ɗin nan to su wake kira ashabu sunan to mun ji wannan ko jama'a to abin da muke nufi fa da wannan karatun gyara muke so ba so muke a yi izalar ƙarya ba fa ta gaskiya ake nufin a yi ma'ana yanzu tunda an karanta sai ka duba ka gani shin kana da wannan wasiya a rubuce in ba ka da ita kafin kai bacci a daren yau ka je ka rubuta to kai ɗan izalan gaskiya ne kenan amma an yi karatu an binne sai nan da shekara talatin ku za ku zo ku koyar da yaro huruful hijaiya ya je yau karatu in ya zo ya faɗa kuma sai ku ce ya kawo muku sabon addini kuma an karanta muku ba haka aka yi ba menene malam bakar kuma bai karanta cikin sahih bukhari ba ba ya sauke bukhari ba tun daga farko har ƙarshe ya aka yi da aka zo kawo jilsatul istiraha ya aka kuma mutane suka ruɗe malamansu da jahilansu me yasa ba tana nan imamul bukhari ya ruwaito jilsatul istiraha a cikin littafin shi wurare biyar a cikin mujalladi na farko kawai to amma yaya aka yi mutane suka ce tun daga malaman har jahilan sai 'yan kalilan daga ciki waɗanda ba a rasa suka ce an kawo sabuwar sallah ma'ana sanda malam yake karantawa ba ku aikatawa ne da a ce da aka karanta babin jilfatul isra din nan kun tashi kuna yi haka dan wani ya zo ya ce jilfatul isra mu muna yi dama cincin amma an karanta an ci aiki ran da wani ya zo ya ce a yi a aikace ran nan sai ku ce an kawo sabon addini duk abin da kuke faɗa a kai kuna nan da littafai a ɗakin ku kuma suna nan suna riɓewa inna min al-ajaibi wal ajaibi jummatun qurbul habibi wa ma ilayhi wusulu kal isi fil bayda'i yaqtuluha dhama wal ma'u fawqa zuhuriha mahmulu haka mawaki yace yace abin mamaki ya kai mamaki yace ga masoyinka a kusa ba yadda zaka kai gare shi wai misali yake sai ya buga maka yace ga raƙumi da kayan ruwa a bayan shi yana ta yawo amma kishi zai kashe shi kuna ta kayan littattafai a ɗakin ku kuma kuna nan waje kuna ta faɗa akan matsalar ilimi kuma ga ta can a ɗakin ku inna lillahi wa inna ilaihi raji ina jin ma mutane tsoro kasu zama masalul ladina humilu taurata thumma lam yahmiluha ka masalil himari yahmilu asfara Allah ya ce bi'sa subhanallah Allah ya ce misalin waɗanda aka ba su attaura ba su aiki da ita suwa kenan yahudawa sai ce ka masalil himar misali mafi muni shine ayi misali da jakifa babu dabba yar iska balidiya irin jaki duk inda ya sa gaba sai ka koro shi kullun ya je kiwo sai ka dade shi ba haka ba haka zai zauna sai Allah ya buga misalin waɗanda ke da ilimi da littattafai ba su aiki da su sai ya ce kamar jaki ne aka ɗora mishi kayan littafi don Allah yanzu dan ka ɗora jaki Bukhari ko Riyadu Salihin za a zo ana rikici da shi akan Jalsatul Israha ya san abin da yake ɗauka to haka kana da bukharinka a ɗaka amma kana nan ana faɗa da kai akan jilsatul istiraha ma'ana misalin ka yayi daidai da wancan jakin kenan haka jakin an ɗora mishi wannan sahihul bukhari an ɗora mai fatuhul bari duk yawan shi din nan shi ma faɗa za a yi da shi akan jilsatul istiraha amma in ba dan haka ba dan me duk matsala wallahi mutane sun tashi ba sa karatu ne sai an tashi ana karatu sai ga au ashe duk da faɗa da mutane suke ashe ga kaza to ya akai suka yi faɗa an rufe littafi an koma ana faɗa abinda Allah yake fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kuna jayya yace fi shay'in game da wani abu ko menene sai yace ku koma da wannan abu ga Allah da manzon Allah sai ya kawo sharadi ya ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai kun yi imani da Allah da ranar lahira sai ce zalika yin haka din kai hukuncin da Allah da manzon Allah sai ce khairul lakum shine kadai alkhairi gare ku ba wai shi yafi alheri ba a'a shine kadai alkhairi wa ahsanu ta'wila qur'ani da hadisi sune mafi kyawun makoma to shin idan mas'ala ta faru wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ana koma ana dubawa abin da Allah ya ce al'ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa bainar ra'ayi faqihi ana komawa a binciki ilimi me ilimi Allah ya ce annabi ya ce ana duba haka in ana yin haka to shikenan za a kai zai haɗu amma ba haka ba har yanzu ba a bar dariƙa ba kenan ana cewa an bar dariƙa an bar dariƙa me abin da ake ne ba kafa gemu ne fa barin dariƙa ba yan dariƙa su ne suka fara aje gemu a ƙasar nan ka kumanta sanda aka zo ana wazifa duk wanda ka gani da gemu da saje da da carbi da dan hiramin nan ya yafa to dan wazifa ne saboda haka ba kafa gemu ne kawai ake nufi sunna din ba a'a ba kuma shine barin dariƙa din ba a aiki da alkur'ani da hadisi din a yadda Allah da manzon Allah suka saukar da su suke nufi shine abin da ake nufi ahlus sunna din Allah ya shiryar da mu to misalin dai da Allah yake nan yace ka masalil himari yahmilu asfara sai yace bi'sa qaum a bi'sa bi'sa qaumil ladina bi'sa masalul qaumil ladina kazzabu bi ayatillah Allah wadaran da misalin mutane ko irin mutanen da suka ainihin kafircewa ainihin ayoyin Allah Allah ya kiyaye mun fahimci wannan da kyau ko to shine almas'alatu sadisa mas'ala ta shida wa yajibu an yusiya li aqrabaihi alladhina la yarithuna minhu liqawlihi tabaraka wa ta'ala kutiba alaykum idha hadara ahadakum almaut in taraka khayra الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين na shida ya ce wayajibu an yusiya li aqraba'ihi alladhina la yarithuna minhu yana wajaba gare shi yayi wasiya ga dangin shi waɗanda ba za su gaje shi ba ka san ka mutu kana da uwa da uba kana da ɗa ko ƴaƴa ko kana da uwa ko kana da uba ka san yayyanka da kannanka ba su da gado a cikin dukiyarka ko to wanka san zaka mutu ka bar ƴaƴanka ga ɓangaren iyaye ko ga ɓangaren iyaye babu ƴaƴa ma'ana za dai ka mutu da sama ko da ƙasa ko da ɓangaren ƴaƴa ko da ɓangaren iyaye ko kuma da dukkaninsu to ɓangaren gefenka su ne uwa ba gado kenan to wanka san haka za ta faru wajibi ne kai wasiya in har kana da dukiya ka ce a ɗan samma ‘yan uwanka wani abu daga cikin dukiyarka wannan wajibi ne ba wai mustahabi ba wannan ita ce sahihiyar magana za ka mutu za ka bar kuɗi misali zan mana za ka bar naira dubu ɗari ana bin ka bashin dubu goma sai ka ce a biya bashin dubu goma ga iyayenka ga 'ya'yanka da sauran magada to kana da yayye kana da kanne waɗanda su ba su da gado a cikin dukiyarka tun daga waɗannan masu gado to shari'ar musulunci ta nemi da ka samu wani abu komi kankantar shi kakkare na ka ce to wannan wasiya ne ga ainihin danginka in ka cika a ɗiba a basu sai bayan an biya bashi an biya wannan wasiya sannan za a zo ainihin ai maganar rabon gado wannan wajibi ne dalili sai a sheikh nasir din albani ya ce likaulihi tabaraka wa ta'ala saboda maganar allah mai albarka da ɗaukaka da allah ya ce kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu an farlanta muku idan mutuwa ta zo wa ɗaya daga cikinku in taraka khairan wasiyatu matuƙar ya bar wata dukiya shine khair ɗin to me aka farlanta mishi alwasiyatu lil walidaini wajibi ne yayi wasiya ga iyayen shi yace a ba iyayen shi wani abu to amma za mu ji wata aya ta zo ta shafe wannan wasiya ga iyaye an shafe ta wata aya ce ita ce ayar da ta zo ta bayani akan rabon gado tunda iyaye za su ci gado to shikenan kuma babu sauran magana akan cewa za a yi wasiya gare su ko mun fahimta to wannan bangaren na magana wasiya akan iyaye din shi an shafe shi to amma kafin a saukar da ayar rabon gado ta cikin suratul nisa'i fa to wajibi ne iyayenka tunda ba su da gado akan ka a wannan lokaci sai kai wasiya da a ba su wani abu shine Allah yake in taraka khairan in har mutum ya san zai bar dukiya alwasiyatu lil walidain wajibi ne wasiya ga iyayen shi uwa da uba wal aqrabina da kuma ainihin dangin shi bil ma'ruf yayi wasiya da cewa a kyautata musu a ɗibi wani abu daga cikin dukiya a basu haqqan alal muttaqin wannan haƙƙi ne ga duk masu tsoron Allah in dai kai kana cikin masu tsoron Allah to ka ji dokar Allah a kanka to kamar yadda fa na faɗa jama'a muna son ne a karanta ai aikin fa mun gane wannan ko a'udhu billahi min qawlin bila amali haka busiri ya faɗi cikin alburda yace Allah ya tsare mu da faɗe ba cikawa ma'ana mun karanta ko to yanzu sai ka je ka bincika shin kana da irin wannan wasiya a rubuce eh to alhamdulillah baka da ita fa'idar zuwa makaranta zuwa wurin wa'azi zuwa wurin karatu kenan sai ka je ka yi ta yanzu an fahimci wannan da kyau ko walahu an yusiya bi thuluthi min malihi kuma zai iya bada wasiya ya ainihin bada wasiyar ɗaya bisa uku na dukiyar shi wala yajuzu ziyadatu alaihi بل الأفضل أن ينقص منه لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمرضت مرضا أشفيت منه على الموت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي أفأوصي بثلثي مالي قال لا قال قلت بشطر مالي قال لا قلت فثلث مالي قال الثلث والثلث كثير إنك يا سعد أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم آلة يتكففون الناس وقال بيده إنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك قال فكان بعد الثلث جائزا أخرجه أحمد في الرقم أربع والعشرين أربع والعشرون و وخمسمائة وألف والسياق له والشيخان والزيادتان لمسلم وأصحاب السنن وقال ابن عباس رضي الله عنهما وددت أن الناس غضوا عن من من الثلث إلى الربع في الوصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير أخرجه أحمد في الرقم تسعة وعشرين بعد ألفين ورقم ستة وسبعين بعد ألفين والشيخاني والبيهقي في المجلد السادس صفحة تسعة وستين بعد المئتين وغيرهما توانا مسألة وغيرهم وانا مسألة ƙarin sharhi ce akan abin da ya gabata da aka ce wasiya ɗin nan to sai ake gaya maka wasiyar ga yadda za ka yi karka ce ka raba dukiyarka ko ka ɗibi dukiyarka gaba ɗaya ka kyautarwa danginka ko ka ba wani cikin 'ya'yanka a'a sai aka ce walahu an yusiya bisulusi min malihi ya halatta ya wasiya ya ba da ɗaya bisa uku na dukiyar shi ma'ana ana bin ka bashin naira goma kana da naira arba'in sai kai wasiya akan a biya bashin naira goma saura naira talatin ko naira talatin kuma sai kai wasiya misali da naira goma ka ce a baiwa kannanka da yayyanka waɗanda ba za su gaje ka ba naira ashirin kuma sauran magadanka mata da 'ya'ya da iyayenka kuma sai su gaje ka misali muka yi wannan wala ya juzu ziyadatu alaihi bai halatta ya ƙari akan uku ɗin ba ma'ana bai halatta ya yi ƙari akan ainihin wato ɗaya bisa uku ɗin ba kamar ya bayar da rabi balil afdalu an yankusa abin ma da aka fi so wanda ya falala shine ainihin ya rage daga haka din ma'ana abin ya kai kamar ɗaya bisa hudu mun fahimci wannan madadin ya bayar da ɗaya bisa uku din to in so samu ne ya bayar da ɗaya bisa hudu ko makamantan haka li hadisi sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu qal saboda hadisin sa'ad dan abi waqqas Allah ya kara mishi yarda yace kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi hajjatil wada' na kasance tare da manzon Allah a lokacin hajjin bankwana famaritu maradan ya ce sai ne rashin lafiya rashin lafiya kwarai da gaske mun gane wannan ko mafa'ulu mutlaq ne rashin lafiya matukar rashin lafiya mai yawa ashfaitu minhu alal maut wanda har na kusa mutuwa gashi nan da Allah yake cewa wa kuntum ala shafa hufratin minan nari to in ka ce ashfaitu ashfaitu alal maut na kusa mutuwa in ka ce shafaitu shafaitu ya zama sulasi wannan mazidi ne da alif in ka ce shafaitu to kuma ya ba da wata ma'anar ma'ana na warkar kuma kai baka isa ka warkar ba to shi yasa sai ka koyi larabci in ba haka ba sai ka zo kana son ka ainihin yi abin da yake daidai sai kuma kai abin da yake kuskure ne ashfaitu alal maut na kusa in mutu in ka ce shafaitu shafaitu min al-maut ma'ana na warkar da wani daga mutuwa ba ya isa ya haka sai Allah rabbul alamina mun fahimta to don haka sai ka koyi larabci sai ka koyi nahawu shi yasa imam suyuti ya ce an nahawu wal lughatu haqqu man talab fa khudh min ar-rijali la min al-kutub ya ce da nahawu da lugal arabiya wajibi ne duk wanda ke son ya iya larabci sai ya iya su ya ce amma fa ka je ka koya a wurin malamai karka ce za ka buɗe littafi ka koya da haka sai wauta ta faru mun fahimci wannan da kyau shi yasa dan ka samu littafi littafi sai ka zo ka yi mishi mummunar fahimta mummunar fahimta sai ta haifar da mummunan aiki shikenan kai ta jan mutane akan haka kuma ai ta jaya da kai wai kai ma malami ne Allah ya shiryar da mu famaritu maradan ashfaitu minhu ala al-maut yace ne rashin lafiya matuƙa wadda har na kusa mutuwa fa'adani rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya je gaishe ni ashe manzon Allah yana zuwa gaida sahabban shi ba su da lafiya ko manzon Allah yana da tawali'u kenan ko ba ka da lafiya sai manzon Allah sai ya je gaishe ka fa qultu ya rasulullah to manzon Allah ya zo gaishe ni sai na ga ina da fatawa sai na ce ya manzon Allah inna li malan kafiran ina da dukiya mai yawa kai ka san dukiyar ta kai dukiya yadda mai kuɗi ya iya buɗe baki ya ce yana da dukiya mai yawa wanda galibin mai kuɗi in an yi magana sai ce ina mu almajirai kuma to wannan haka ji ya ce ina da dukiya dukiya mai yawa walaysa yarithuni illa ibnatul li ya ce kuma ba wanda zai gaje ni sai ta kwaya ɗaya haka ce lokacin duk wani nashi ya mutu ‘ya'yayen shi sun mutu matayen shi sun mutu iyayen shi ‘yar nan ƙwaya ɗaya ita kaɗai yake da ita gaba da baya sunanta Aisha a lokacin afa usi bi sulusayyi mali ko in kasa dukiyata uku in bayar da biyu bisa uku na dukiyata shine ma'anar sulusayi daga sulusani ne amma sai ya zama majrurun bilba'i li'annahu ismu musanna fal musanna yurfa'u bil alif wa yunsabu wa yujarru bil ya'i al maftuhu ma qablahu sai ka ce ja'a rajulani ja'a rajulani رجلان فاعل مرفوع بماذا بالالف لماذا لانه اسم مثنى والمثنى يرفع بالالف رايت رجلين رجلين مفعول به منصوب وعلامه نصبه الياء لماذا لانه اسم مثنى من فهمت مررت برجلين رجلين سيزم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه اسم مثنى من فهمت وانا كما يديك أينهم آه إن أنزو المسلم المسلمون واو الجماعة كو المسلمون سيأتي جاء المسلمون المسلمون سيأتي مرفوع بماذا بالضمة لا بالواو لماذا لأنه جمع مذكر السالم تكاد السماوات السماوات فاعل مرفوع بضمة ظاهرة في آخره خلق الله السماوات السماوات مفعول به منصوب بفتحة لا بكثرة ظاهرة في آخره لماذا؟ لأنه جمع مؤنث السالم السالم mun fahimci wannan waɗannan kaɗan kenan cikin ƙa'idojin arabiya idan baka san su ba har abada kai da fahimta addinin musulunci sai dai a gaya maka hukunci ka ci kawai amma baka da damar dafawa wannan kaɗan kenan duk wannan nahawun da aka ɗan tattauna a cikin littattafan firamare ne nahawul wadi mun fahimci wannan jama'a tun aka komo bangaren mustalahil hadith aka komo bangaren usulul hadith aka komo bangaren usulul fiqh aka komo bangaren ulumul qur'an usulul tafsir da makamantan waɗannan jama'a karatu ake tashi ake kullum muna gaya muku waɗannan ne saboda muna son ne gaba ɗaya da mu da ku mu tashi mu zama ɗaliban ilimi kar ka yaudari kanka fa dan ka je ka yi haya islamic sun baka kwali wallahi yaudara ka akai shaidar zurce kamar yadda muhammad al-amini shankiti ya ce suka yi mishi tambaya almajiran shi wai mecece shahadatu zur sai ya ce ash-shahadatu allati sawfa ta'khudunaha idza takharrajtum min al-jami'a yace certificate din da ake ba ku in za ku fita daga jami'a yace shine shi da zur za a rubuta maka ka cinye economics ƙarya ne da za a ka maka economics din ba za ka iya ba me wasa ta amsa kai ka cinye kaza ka cinye kaza ka cinye kaza sai ka zo fannin arabiya ka ci mustalahil hadith ka ci kaza ka ci kaza ka ci kaza haka zo aka ce ana son ka zo ka karanta mana da baikuniya ko bulugul maram ko muwatta duk sai ka daburce rijaluhu siqat kafafuwan shi aka kafa suke dirka kenan Allah ya kiyaye shi yasa karatu ake tashi ake jama'a Allah ya shirye da mu to shine sai ce afa usi bi thuluthayi mali ko afa usiya bi thuluthayi mali na bayar da biyu bisa uku na dukiyata da thuluth ne sai ce bi thuluthi mali biyu bisa uku ma'ana an kasa dukiyar kashi uku in dau biyu in bayar daya in bawa yata ta gada na yi haka qala la annabi yace a kada kai haka qala sai na ce qultu sai ni na ce in ji sa'ad bi shatri mali raba dukiyata biyu in bayar da rabi ya zama wasiya rabi kuma bawa ‘yata ta gaje ni qala la annabi ya ce a'a qultu sai na ce fa thuluthu mali to in bayar da ɗaya bisa uku ma'ana in kasa dukiyar uku in ɗau ɗaya bisa uku in bayar da shi wasiya ko kuma sadaka ɗaya kuma ainihin biyu bisa uku kuma in ban mata ta gada akwai hadari ko to bari mu kai gaba sai mu abin nan ai dama mun kawo gaba insha Allah qala sai ya ce as-thuluthu الثلث والثلث كثير ma'ana ɗaya bisa uku to ɗaya bisa uku ya yi yawa innaka ya sa'adu an tada'a warasataka aghniya a khairul laka min an tada'ahum alatan yatakaffafuna nasa manzo Allah yace ka sani da cewa ya kai sa'ad ka bar iyalinka cikin wadata ya fi ka basu ainihin cikin talauci suna ainihin miƙa mutane hannu wa qala biyadihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi haka da hannun shi yana nuna mishi ishara ga ciyarwa yace innaka ya sa'adu lan tunfika nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah ta'ala illa ujirta alaiha yace ka sani da cewa babu wata ciyarwa da zaka ciyar da ita kana nufin fuskar Allah sai an baka lada akai hatta luqmata taj'aluha fi simra'atika har lomar da zaka saka a bakin mataka ma'ana har lomar da mataka za ta rinka ɗauka ɗaya bayan ɗaya tana saka a bakin tana da lada ba wai ishara ce ga kai ka rinka saka mata loma loma din ba in ka saka mata ba kai laifi ba amma wannan mafhumul laqab shi ba qala sai yace fa kana ba'du as-sulusu ja'izan sai zama to bayan haka ya halatta kenan mutum ya bayar da ɗaya bisa uku ya halatta wajen wasiya akhrajahu ahmad imamu ahmad ya fitar da wannan a cikin lamba na 1524 wa siyaqu lahu lafazin hadisin nashi ne wa shaykhani da bukhari da muslim wa ziyadatani li muslimin wa ashabi sunan waɗannan ƙari guda biyu da yace wa qala biyadihi da kuma qala fa kana ba'da ba'du الثلث جائزا دينن wannan ƙarin an samo shi ne cikin riwaya Imam Muslim da ashabu sunan Ibn Abbas shine mala yace wa qala Ibn Abbas radiyallahu anhu Abdullah dan Abbas Allah ya kara mishi yarda yace wadittu anna an-nasa ghaddu min ath-thuluthi nayi buri ina ma a ce mutane sun ainihin rage daga sulusi din ila rubu'i su kai ɗaya bisa hudu fil wasiya wajen wasiya li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama qala ath-thuluthu kathirun saboda manzon Allah ya ce ɗaya bisa uku ma yayi yawa akhrajahu ahmad imam ahmad ya fitar da shi a cikin lamba hadisi na 2029 da kuma lamba hadisi na 2176 wa shaykhani da bukhari da muslim wal baihaqi da baihaqi a cikin mujalladi na shida shafi na 269 wa ghairuhum da waɗansu malaman duk su fitar da wannan saboda haka in za ka yi wasiya din kakka sake ka yi wasiya yadda ta ketare yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya umarni shine ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa hudu mun fahimci wannan ko Allah ya shiryar da mu subhan المسألة الثامنة ويشهد على ذلك رجلين عدلين مسلمين فإن لم يوجدا فرجلين من غير المسلمين على أن يستوثق منهما عند الشك بشهادتهما حسب ما جاء بيانه في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن أثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين bayan bayanai da aka yi a waɗancan fakarori ko kuma masail waɗanda suka gabata sai kuma a sheikh muhammad nasir din al-albani ya ce ويشهد على ذلك رجلين عدلين مسلمين zai kuma kafa shaida wato idan mutum ya zo wajen wasiya zai kafa shaida da mazaje guda biyu adilaini adilai guda biyu ma'ana mutanen kirki muslimaini waɗanda suke musulmi amma ya wasalce shi indiya wasalce shi ce muslimina a muslimaini ne ma'ana wannan wasiya ɗin za ka kafa ainihin shaidu da mutane biyu mutanen kirki musulmi kuma mazaje fa in lam yujada idan ba a samu waɗannan mutum biyu musulmi adilai ba farajulaini min ghairil muslimina to sai a samu wasu mazaje guda biyu daga cikin waɗanda suke ba musulmi ba ne ko kiristoci ne ko yahudawa ne ko mushrikai ne sai a samu daga cikinsu ala an yustawsaqa minhuma inda shakki bi shahadatihima akan sharaɗin idan suka ba da shaida ɗin su kuma idan aka zo ana shakka ainihin wato wajen shaidar tasu to za a ainihin wato nemi a bi hanyar da za a tabbatar da cewa sun ainihin wato yi gaskiya ba su yi ƙarya ba ma'ana idan kafirai ne suka zo suka ba da shaida game da cewa wane ya yi wasiya game da kaza da kaza da kaza san da ya zo zai mutu to idan mu musulmi da suka gaya wa muna shakka akan wannan shaida ko kuma mu waliyin mamacin muna shakka to sai mu nemi tabbatarwa ta yaya sai mu ainihin nemi tabbatarwa kamar yadda ainihin hasbu ma jaa bayanuhu fi qaulillahi tabaraka wa ta'ala gwargwadon yadda bayani ya zo a cikin magana Allah madaukakin sarki me Allah madaukakin sarki yace game da haka yace ya ayyuhal ladzina amanu daga nan zaka san addinin musulunci bai bar komai ba tun da gashi sheda ta ainihin wasiya an ce ka kafa sheda in baka samu musulmi biyu ba fa aka ce ka sami kafirai guda biyu kafiran nan in suka je suka ba da shaida ga danginka bayan ka riga ka mutu suka ce wane ya ce kaza ya ce kaza idan ba amince da su ba sai Allah ya ce a tsai da su a rantsar da su bayan an yi sallar la'asar kamar yadda zamu ji Allah yake bayani Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku mu'minai Abdullahi dan Mas'ud yace duk sanda kaji an ce ya ku mu'minai ka karkaba kunnanka da kyau alheri ne zai biyo baya ko kuma za a kwabe ka game da wani sharri ne shahadata bainakum yadda shaida za ta kasance a tsakaninku ma'ana yadda al'amarin shaida zai kasance a tsakaninku idza hadara ahadakumul mautu idan mutuwa ta halarto wa ɗaya daga cikinku hinal wasiyyati lokacin da zai yi wasiya to yadda shaida za ta kasance isnani zawa adilin minkum sai a samu mutane biyu mutanen kirki adilai daga cikin ku musulmi au akharani min ghairikum ko kuma wasu mutane guda biyu daga cikin waɗanda ba ku ba ba musulmi ba kenan kamar kafirai in antum in antum darab in antum darabtum fil ardi idan kun yi tafiya a bayan ƙasa fa asabatkum musibatul mauti sai musiba ta mutuwa ta same ku ashe mutuwa musiba ce ma'ana kayi tafiya kun tafi fatauci kasashen kudu ne ko kasashen turai ne ko ina ne kuka yi tafiya ko tafiya ko fatauci ko ta harka sai ka zo zaka mutu kana da wasiya da kake so zaka in an koma gida can garin ku a faɗa sai ka nemi musulmi guda biyu sai ka gaya musu in baka samu musulmi ba sai ka samu waɗanda suke ainihin ba musulmi ba ne sai ka ainihin shaida musu mun fahimci wannan da kyau ko tahbisunahuma min ba'di salati Allah madaukakin sarki ya ce sai ku tare waɗannan mutane guda biyu bayan an yi sallar la'asar fa yuqsimani billahi kaga ne yace min ba'di salati ko to wannan ai mutlaki ne hadisi sahihi ya zo cikin sahih bukhari da dara qutni da kuma sauran littafai ya kayyade da cewa bayan sallar la'asar shi yasa ba a aiki da mutlaki sai an yi bincike ko za a samu wani wanda zai kaidin shi tafsirus sunna bil qur'an tafsirul qur'an tafsirus sunna aw tafsirul qur'an bis sunna kenan nan ya ce min ba'di salati bayan sallah wace sallah sai hadisi ya fassara yace fa yuqsimani billahi in irtabtum la nashtari bihi samanan walau kana za qurba ma'ana sai ainihin wato a rantsar da su su rantse da Allah idan kuna shakka ne sharadin rantsuwar da za ku rantsar da su kenan su rantse akan cewa la nashtari bihi samanan wannan ainihin wato rantsuwa da muke ba muna yin ta bane akan wasu yan kuɗi yan kaɗan walau kana za qurba gaskiya muke faɗi ko da akan danginmu ne na kusa wala naktumu shahadatallahi kuma ba ma ɓoye ainihin wato shaida ta Allah ma'ana shaidar da muka ɗauka da sunan Allah ɗin nan to ba ma ɓoye ta to insha Allah ta'ala za mu kwana anan a cikin wannan kaset subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah